gani ya rab shi kenan hau wancan ce a kone ko أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وستة البيت لا زالت الى الاولى راجعه وكافة اصحاب رسول الله المهاجرين والانصار والتابعين وتابعين بإحسان الى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا احمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي ودبل الأقدابي فريد الدهري على الإطلاق هاتم لا تميني أبو إسحاق على جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرجي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم السداد جعلنا الله من أهل السراد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى أن كل من يتعلق بأجيال أهل الله من يوم أهلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتألفي بنظرة تأتي لنا بزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على ليلته a yau za mu ci gaba da karatun ishfa da tarifi biyu hukukin mustapha sallallahu alaihi wasallam manzala shine ahmadu farkon tajalli kenan shine Ahmadu shine Fatihu shine Muhammadu shine Sayyidu amma Sayyidu hadaransa daga duniya ne amma ya fi bayyana yawmal kiyamati wannan kujera jalala ne kamala ne da jamala ko ce jalala da kamala wanda suka ɗabi'antu a cikin manzala jalala kamala ko jamala kamala duk wayannan sun haɗu a wajen sai na rasulullahi karatunmu muna son a fahimci sai na rasulullahi fahimtar mazala saboda kasaratu ma'ani yawan abubuwan da ke tare da mazala har sai yana shiga duhu ba a gane shi saboda shiddatul zuhuri hafa'u wa fi shiddatul zuhuri hafa'u idan abu ya bayyana ya bayyana sosai to sai wuya in ka dauki tafin hannunka kana duba shi kana duba shi kana kallonsa kana kallonsa kana zuwa kan idanka sai kuma ka gaba ka gani ashe shiddatu zuhuri hafa'u tsananin bayyana shi ya kawo huyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah yake fada a kansa a karatunmu na jiya ar-rahmanu fas'al bihi khabira الرحمن فاسأل به خبيرا خبير واي mai bada labarin manzallan idan kana son ka san rahman to ka tambaye mai bada labarin waye rahman an gane in kana son ka san waye rahaman to ka tambaye mai ba da labari mai ba da labarin wahuwa rasulullahi amma rahamanu siffa ne daga cikin sunayensa siffa ne daga cikin sunayen Allah amma ya ba wa manzo Allah za ka gane za ka gane rahamaniyar ita ce a wani tajalli malamai sun ce allahu ko allah ya kira sunan shi da allahu to shin allahu shine sunan allah ce bal ismu martabatin ne lillahi sunan martaban Allah ne aka kira shi da Allah amma waye me sunan Allah menene sunan Allah shine oye ne ba a saninsa shine ake cewa ismul a'azim ko ismal azani shine sunan Allah in ka san shi duk lokacin da ka faɗe shi komai zai kasance to tun da baka san shi ba ka san sunan Allah da sunan martaba amma baka san sunan Allah da sunan Allah ba shine Allah to me kake nema awwalu tajalli farkon tajallin Allah ya yi tajalli da rahamaniya ne rahamaniya shi ne awwalu tajalli awwalu tajalli na ubangiji ya yi da rahamaniya ne to rahamanu nan ka tambaye manzon Allah wa ake nufi da rahamanu karatun ya shiga cikin duhu ko Ar-Rahmanu fas'al bihi khadira haka Allah ce. Idan kana son ka san Rahmanu to ka tambaye wanda ya san Rahmanu. Fas'al bihi khadira ka tambaye ka tambaye mai bada labari menene Rahmanu waye Rahmanu? an gani an ji karatun yana da nauyi gaskiya ne eh akwai ne nauyin ba babu laifi saboda hadara ɗaya ne take magana jamala jalala jamala jalala kamala ne abu ne haɗu a waje ɗaya Ar-Rahamanu Allah ya ce, Fas'al bihi khabira, fas'al bin Rahamani khabirun, ka ba ku tambaye waye Rahamanun nan ne, waye Rahamanun. Amma a tambaye khabiru, waye khabirun, ko huwa sai na Rasulullahi. Manzal Allah ne yake cewa a tambaye manzon Allah ya ba da labari akan rahmanu a tambaye manzon Allah ya ba da labari akan waye rahmanu sai manzon Allah sai ya ce to kun san waye rahmanu a shi ba za ku sani ba amma kun gane siffarsa shine aka yi masa lullubi da wata riga ta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi ne ma'ana wa ma'arsan naka illa rahamatan lil'alamina kaga ashe wa aka turo arsan naka ba mu aiko ka ba illa sai nan kallon rahmatar ashe rahamanu shi ne manzo Allah shi ne manzo Allah shi ne rikicin da arrahmanu Allah arshistawa da na yi magana wani lokaci wasu suka rikice rahmaniyar annabi muhammadin sai kuma Allah ya ce wa rahamati wa rahamati ti mansubun ilayhi wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yalwaci komai da Allah menene wanda annabi bai yalwata ba akwai wani gurin da annabi baya gurin duk gurin da Allah yake nan Allah ne to annabi Muhammadu annabi duk gurin da kana Allah rabban wa rasuluhu rasulu wahu muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk gurin da kaji akwai wani abu sunan abun bala'i to akwai wani abu sunan abun a gurin rahama duk gurin da aka samu shedan yana yana hadari shedan akwai gurin da shedan baya nan ya taba na ciki ya taba na waje ya taba na fili ya taba na ko ina yana nan ko to akwai rahamaniya a gurin shine sayyidina rasulullahi yazo yazo a gurin a rahamaniya shi kuma yazo a jalali yazo a jalala shi kuma yazo a rahamaniya yanzu misali wallahi masallala duk wanda ya kari duk wanda ya kari a yanzu ba ma karya ba ko rashin lafiya in ya zo wajen mai magani shi a gurinsa jamala ne jamala ne rahmaniya ce ta zo masa shi kuma wanda ya kare yana cikin bala'i ne jalala ce amma a haɗe suke jalala jamala a haɗa suke amma kowane akwai aikin da ake yi sunan wannan kujerar daban sunan wancan kujerar daban kai rahmaniya dai manzo Allah ar-rahmanu fas'al bihi khabira ka tambaye waye ku tambaye manzo Allah ya ba ku labarin waye rahman to yana aka zo sai ka yana cewa ana ana rahamatun muhudatun ka gani manzala a hadisun bukhari muslim yana cewa ana rahamatun muhudatun ni ne rahama ni ne rahama kaga kuma can shine khabiru saboda haka ya bada labari akan waye rahmanu yace ana rahmatun muhudatun ni ne rahama kuma ni ne mai shiryarwa inji manzo Allah an gane karatun anan ya fito an kama to kuliki kar ku sake wannan shine abinda ake bala'in shan wahalan ganewa kenan yana daga ciki yana daga cikin wannan hanya ar-rahmanu fas'al bihi khabira al-ma'muru ha huna abinda ake horo anan gairun nabi ba annabin ba liyas'al an-nabiyya wani annabi ya tambaye annabin wani annabi ya tambaye manzan Allah wa man rahmanu wannabiyu shi kuma annabin huwa al-khabiru shine mai bada labari akan rahmanu al-mas'ulu la mustakhbiru as-sa'ili ba mai jaraba as-sa'ilin mai tambayan ba an gani wa sai ce inna hadha shak wannan kokanto allazi umira bihi wanda aka yi horo da shi gairun nabi ba annabi ba bisuali ya tambaya allazi ne ya karanta likitaba wanda suke karanta littafi shi aka ba shi izini ya tambayi annabi Muhammad eh inna ma huwa fi ma qassahu Allah min ahbaril umami wannan yana kasancewa ne cikin abin da Allah ya ba da labari ya yi kissansa min habaril umam daga labarin al'ummai lafi ma da ailai min tauhidi wa shari'ati ba cikin abin da ya kira zuwa ga tauhidi shari'a ba ba kansu ba wa misal haza a misalin irin wannan misalin ne qauluhu ta'ala ubangiji yake cewa wasal man arsalna min qablika min rusulina wasal man arsalna min qablika min rusulina ya rasulullah wasal man arsalna min wasal man arsalna min qablika ka tambayi wanda suka yi suka wuce ka anan shine maganar da muka taba yi muka yi magana da abul fati assani zaki ko rai ya ci sunan Allah ya sa ya yi istiwayi a kan sunan kuma zakin ne baya tsoro haka yake kuma ya kamata don marasa kunya bai kamata ji tsoronsu ba Allah ya ba shi jara'a Allah ya tsaye da shi akan haka kuma ya karfafe shi da irinsu albarkan manzo Allah nake ce masa idan wannan suna waye suna asadu suna na da suka yi wani magana da malam malam waye suka fara mujadalan na shi muniru koza ban taɓa saurara na saurara in saurari karatunsa sai da na yi awa ƙarfe uku ni ban yi wuri ni ba ba abin da na yi ina zaune kawai ina sauraro sai na ji da sisa yadda yake shirya da sisa na ce iyaka hadisi ka ce kaza na ce dalilin ka bai wuce kaza ba na ce dalilin ka duk dalilan kun ba wanda ya isa ya kawar a cikin ganin manzo Allah amma sai sai tsare malam maniru to ranar sai na ji malam manirun yake cewa na gane ka na jin ka bashi saboda dasisan da ka dinga yi akan wasu kalmomi to ranar muna magana da malam sai na ce masa idan ba a ganin annabi ta in ba a ganin wanda ya koma ga Allah ai nassin qur'ani ma ya fada was'al man arsalna min qablika Allah yana wasa ne amma abinda Allah ya ce wa manzo Allah was'al man arsalna min qablika ka tambaye wanda ka tambayi wanda suka wuce ka kafin kafin kai a yi nazartar da su kun fahimta nassin qur'ani kenan ai yadda yazo was'al man arsalna min qablika ka tambaye wanda suka zo kafin kai ma'ana ka tambaye annabi Isa ka tambaye annabi Musa ka tambaye annabi Shaibu ka tambaye annabi Nuh ka tambaye nace ka tambaye su Allah ne fa ya ce annabi Muhammadu ya tambaye su kuma tsakanin annabi Muhammadu da ɗauke annabi Isa shekara 571 kafin aka haifi manzo Allah to a ina za su gamu kuma Allah ya ce a tambaye su kenan ana ganin su shine abin da zai fara ana ganin su to in ko ana ganin su sai mu ce to a tabbatar da ana ganin su sai mu aji sai mu dawo wani karatu kuma domin wannan wasal manar sanamin qablika haka Allah ya ce ka tambaye wanda suka zo kafin kai min qablika tun daga kan annabi nuhu har zuwa kan annabi isa an ba da izini ya tambaya to Allah yana wasa ne kuma da manzalarsa kuma akan nufin addininsa ajalna min dunin rahmani alihatan yubadu ka taba jin akwai wani annabi wanda aka ce a zamaninsa an ba da izini a bauta wani ba rahmanu ba kaga nan ya fito da siffa suna ne na siffa domin rahmaniyan rahmanu din dama na ga kama Allahu sai mai ar-rahman ar-rahim al-maliku al-qudus as-salam al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-qaharu al-wahhab duk wayannan sunayen kaf gabaki da sunayen duk manzo Allah ya haddi obansa a hannun annabi Muhammadu duk sunayen annabi ya hau su hal hayyu hal qayyim hal mumitu duk manzo Allah yayi handi oba yayi take over duka duk wayannan sunayen gabaki da manzo Allah ya hau su manzo Allah ya hau su ya rage Allah ya sa a fahimta in mutum ma bai gane ba to karatunsa ne bai kai ba ba wai abun ba haka ba ne a shi ne karatunsa bai kai ba bai kai ya gane ba ƙwaƙwalwar kuma tana nan a matsayin da take amma ya yawaita salati wa annabi ya gani insha Allah zai gane المراد بالمشركون abin ake nufi mushrikai wal khitabu muwajjahatun linnabi wannan maganar an fuskantar da ita ne ga wajen manzo Allah qala wal kutubi shine kutubi ya fada wakila an ce a almana salna amman arsalna min qablika salna mun tambayi amman arsalna min qablika ka tambaye wanda aka turo tunka sun kai fawuzi falhafizu sai aka kore hafizin sunan wata malkalam sai magana ta cika suma bada alkalam sai fara da magana ajanna min duni rahman ilahan yubadu shin akwai wani bayan ubangiji rahmanu ilahan yubaduna wanda Allah ne ake bauta masa babu ila akhiriha ala tariqil inkari akan hanya ta inkari ai ma ja'alna ba mu sanya wani ba hakahul makki haka imam al-makki ya fada wakila an ce umira nabi an hori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yus'ala al-anbiya ya tambaye annabawa lailatul isra'i a daren Isra'il, manzo Allah ya gamu da annabawa? An gamu da annabawa a Jerusalem, Baitul Muqaddasi. A Jerusalem, Baitul Muqaddasi ya yi sallah tare da su abu ya alal musil yana cewa sahun da aka yi a masallacin ma sau talatin da bakwai a masallacin eh sahun da aka yi ba a sau ɗaya annabawan suka zauna ba sau talatin da bakwai aka yi a cikin masallacin ji riwayar abu ala al-musil manzala ya gansu to ai wato gaskiyar lamari to Allah ya kara mana san annabi gaskiya wallahi in yi zala ba san annabi ba wallahi tallahi na farko duk ƴaƴan annabi Adam ƴaƴan annabi Adam duk ƴaƴan annabi Adam Allah sai da ya nuna musu shi sai da ya nuna mishi su har ɗan ƙarshe wanda da kansa ba za su ake aihuwan wani a duniya ba annabi Adam ya gan shi annabi Adam halifan Allah ne a bayan ƙasa annabi Muhammadu halifan Allah ne a alam ba a bayan ƙasa ba a alam alam gabaki daya duk wani abin da ba Allah ba annabi Muhammadu halifarsa ne duk wani abin da ba Allah ba shi kuma annabi Adam jannaka halifatan fil ardi ne a ƙasa aka sashi zama halifan Allah ba samai da ƙasai da halittun da ba sani ba amma annabi Muhammadu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne alam ne shi halifin Allah ne alam gabaki daya duk gunda Allah shine annabi Allah shine Allah to annabi Muhammad yana da hannu a gurin annabi Muhammad yana da shi to annabi Adam an nuna masa duk 'ya'yansa da za a haifa har zuwa ranar tashin kiyama to da halifatul lahi fil alam da halifatul lahi fil ardi wanne ne tausi'in sai fi buduwa Allah ya kiyaye akwai aiki eh akwai aiki wallahi billahi alazim in izalam ba su ba su ma damu da sanin annabi ba in ma sun tafi akan haka to ana nan ne sai dai su ebi karatun a jikinmu sai dai su ebi karatun a jikinmu sai an yi gudu an yi gudu sai a dawo a ce an yi shekara ashirin an gane e shekara shekara talatin talatin ne ko talatin ko arba'in wallahi a lokacin ne shehunansu suke gane me muke ciki wallahi sai mutum ya yi tukuru da karatu da bincike yana tafiya sai a ɗauko ɗan almajirin makarantar daren 'yan ɗariƙa sai a bashi a lokacin ne ya gane annabi a irin wannan kujerar wallahi tallahi wallahi haka abubuwan su yi shi yasa duk da wuya ka ji an ce mu mu cewa ɗan ɗariƙa mu cewa ɗan izala kafiri yana da wahala ba ma yi mun san da jirkitacce ne amma yana ganin kamar yana tafiya abin yamshi mukibban alawaje ya hada amma yamshi sauyin alasiratul mustaqi sai dai haka Allah ke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ta ko ina ko ta ko'ina ko ta ko'ina fa dala kulisa fa mun wani abu ne annabi bai da hannu akai wallahi zan ga yamkan ce kaza ga aikin annabi a gurin ga aikin annabi a gurin ga aikin annabi dala ku faɗa mu a ku kirkiro wani abu ku faɗa wallahi tallahi sai na gaya muku a guri kaza aikin annabi kaza ne a waje kaza aikin annabi kaza ne a waje kaza aikin annabi kaza ne kai wallahi tallahi ko akan kuɗi wannan kuɗi kuɗi wannan da ake jerawa mai sunan Muhammadu shi ya kamata a sashi akan dukkan kuɗin saboda shi ne shugabansu ai shi ne kuɗi kuɗi Muhammadu mai sunan Muhammadu inda ya rubuta sunansa Muhammadu to shi ne shugaban kowane irin kuɗi ne a duniya wato abin yana da wani iri ai ko'ina annabin yana ciki ko'ina annabin yana nan saboda haka haka manzalan yake Allah ka sanar da mu annabi fakana ashadda yaqinan manzo Allah yana da cikakken yaqini min an ya taji ila su'ali baya buƙatar baya buƙatuwan ya tambayi wani abu baya tambaya manzo Allah faruya an rawaitu annahu qala yace la as'alu ubangiji tambayan da kake cewa was'al ya ce la'as'alu ba zan tambaya ɗar fitu an wadatar da ni duk abin da zan tambayan na sani eh duk abin da zan tambayan na ayin ba ku mance ba na sha faɗa ko a wajen karatu na nan ko a wani guri jibril ya ce wa mazala ka ya ainun sat sai ce ka sai ce alimtu ha sai annabi ya ce alimtu ya sai manzala ce alimtu ainun sai manzala ce alimtu sat sai manzala ce alimtu me yasa sai manzo Allah ya ce manzala فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وقر abin da ake son ka gane tuntuni annai mamadu shine malamin jibrilu amma wannan fagen ne sai zamo malami a mujazi amma hakika manzo Allah shine malamin jibrilu shi ne kaf ya ce alimtu ha ya ce alimtu ya ya ce alimtu ainun ya ce alimtu sat ya ce alimtu duk mazala ya ce na sani to me za a faɗa mar shi ne Allah ce a fala ta'ajjal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahaya wa qur rabbi zidni ilma ba shi ya faɗa ka saurare shi ka ce Allah ya ƙara maka ilimi kawai a ji a haka manzala ke Allah ka san da yawa ko an bugu ana ganin jibril shine malamin annabi haka ne ko da yawa haka suke ganin jibril shine malamin annabi muhammadu ba haka bane jibrilu almajirin manzo Allah ne almajirin manzo Allah ne wakila qala ibnu zaidin ibnu zaidin yace haka ka wakila sal umman sal umman man arsalna ka tambaye al'umman da aka turo su hal ja'u bi ghairi tauhidin a cikin al'umma akwai wanda ya zo ba tare da tauhidi ba وهو معنى قول المجاهد شيني معنى مجاهد سدي بهاك قتادة سوني معنى مغنى سداء والمراد بهذا abin da ake nufi da wannan wallabi qablahu da abin da yake gaba da shi ilamuhu bima bu'isat bi rusul ana gaya ma manzon Allah abin da duk wani annabin da yazo ya zo ne akan wannan tauhidin wa ta'ala ubangiji ya ɗaukaka lam azan fi ibadati ghairihi li'adin bai yi izini wani ya bauta ma wani ba sai shi kadai raddin alal mushrikil arab wannan yana raddi ne akan mushrikan larabawa wa gairim da wasu su fi kauli ma na abuduhum ba bauta muke ba bautawa muke wa allolinmu ba illa liyu karibu na illallah zurfa sai dai samun mu ƙara kusanta da su wasu ba bautan Allah ba bautan gunki suke ba a suna suna yin bautan ne don gumakan su kusantar da su da Allah wa kazalika qawluhu ta'ala haka nan ubangiji yake fada walladhina atainahum alkitaba wanda muka ba su littafi ya lamuna suna sane annahu munazzalun min rabbika wannan littafin munazzalun min rabbika munazzalun munazzalun min rabbika Allah ya saukar da wannan littafi ne munazzalun min rabbika dafatan wahidatan lokaci daya Allah ya saukar da littafin a cikin lauhul mahfuzi amma lauhul mahfuzi daga nan sai ya zamo munazzalun munazzalun min rabbika ana saukarwa sai da aka yi shekara 23 ana saukar da alqurani karshen ayar da ta sauka alqurani wakila hilafofi daban-daban farko ya ayyuhal mudassir ko ya ayyuhal muzammil ko ikira'a wannan shine farkon magana amma ikira'a shine farkon abinda mafi yawa an tafi akan ikira'a ce ta fara sauka wasu ka ce a yayiwar mudassir yayiwar muzammil su ne suka fara sauka amma ƙarshen ayan daga kanta manzo Allah bai sake ba wani motsi wata ƙuyau man tarji'u na fihi ilallah shine kwana uku manzo Allah ya koma ga Allah kwana uku manzo Allah ya koma ga Allah to kenan ashe abinda ake nufi fala takunanna minal munkarin ya rasulullahi lam takun manzo Allah ba zai taba zama daga cikin masu jayayya ba ba zai zama daga cikin masu dimuwa ba wannan wala takun min wala takun min al-mumtarina al'umman kai ake nufi amma maganan Allah baya iya magana da wani sai da annabi saboda shine abokin magana saboda haka duk maganan da Allah yi yayi da manzo Allah akan mu ne duk wani magana an kaji an ce karka zama wala takun ka sahibul huti in zahaba maghadiban wa zanna Allah na kadira alayhi fanada fi zulumatin Allah duk wannan maganan ana ana ishara ne amma Allah yana magana da manzala ne amma manzala shi kuma ga irin abun amma ba wani abun da ake nasabta abun na kasancewa annabi Muhammad babu da babu shi ai fi ilimin biya na ka rasulullah kowa ya san kai manzo Allah ne wai lam yuqra bi zalika ko ba a karanta ba walaysa al murad bi shakkahu ba wani abu na ke nufi a cewa manzo Allah ya kokonto fi ma zikra fi awal aya cikin abin da aka ambata a farkon aya wa kad yakuna aidan ya kasance ala misli ma taqaddama akan misalin abin da ya gabata kuli ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ya rasulullah liman imtara fi zalika su wane ne suke musu cikin wannan la takunanna min almumtarin karka zamo daga cikin masu musu ko masu jayayya ko masu shakka bi dalili qauli awwal aya afa ghayra allahi abtagi hakaman وهو الذي أنزل إليكم الكتاب أفغير الله أبتغي حكما أوجن wani kake neman hukunci ka gani afa gairar lahi a wajen wani Allah kake neman a yi maka hukunci ibtagi hakan wahuwa allazi anzala ilaikum kai daga jin wannan magana kana ganin annabi Muhammad ake nufi al'umman sa ne ha mufassilan arrabe wallazina atainahumul kitaba wanda muka ba su littafi ya alamuna annahu manazzalun min rabbika suna sane cewa muka saukar maka daga ubangijinka bil haqqi da gaskiya fala takunanna min al mumtarin ya rasulullahi ba za ka zamo daga cikin masu jayayya ba wannan nabiya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yuhadibu bi zalika ghayruhu ana magana ne da wani manzan Allah ba da manzan Allah wakila aka ce ko taqariru taqariri ne ka kauli ta'ala li Isa alayhi salam kaman yadda Allah yake faɗa wa Annabi Isa anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kuje kuje abun ya fito ko anta qulta linnasi kai ne ka fada wa mutane Allah ne fa yake fada wa annabi Isa anta qulta linnasi kai ne kake fada wa mutane itakhizuni wa ummi ilahaini ku rike ni da ni da mahaifiya na su zamo alloli guda biyu min dunin lahi ba Allah ba da Allah wannan meye me yake nufi shin Allah bai san an faɗan ba in an faɗan waye fi shi sani in ba faɗa ba fa waye fi shi sani ta sai gashi kuma Allah ya ce kai ne ka faɗa musu yana jiran amsa me za ce amsan kenan in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika kaga shi yasa nafsu anan shine muke gwara ɗan izala saboda rashin gane yanayin yadda abubuwa suke gudana in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lam wa fi nafsi wa la a'lam wa fi nafsika kaga kullu nafsin za'iqatul maut dan izala da yace dukkan rai sai annabi na mar mutuwa to kuma gashi Allah ya kira annabi Musa annabi Isa ya kira Allah da nafsu ya gani in kuntu qultuhu faƙad alimta ta'alam ma fi nafsi wala alam ma fi nafsika to ya dole da shi ya nemo babban malami ya mana bayani saboda kullum nafsin to nafsu kuma nafsu aka ce kuma Allah annabi Musa nafsa ya ce masa annabi isa kaga manzala ce la usi sana alaika kama asnaita ala nafsika anta kuma ya karatun taina zai fito la usi sana alaika kama asnaita ala nafsika anta wannan kuma daga bakin sayyidul wujudi ashe kullu ba kullu nafsin za'iqatul maut ba ashe kullu ba kullu bane na duk wannan muna kafa masu dalili a bid'a da suke fada kullu ba kowace bace ba shamila bace kowane kullu a ce in sun ce kowane kullu kullu bid'atin akan wannan kafin din na kullu shine muka kafa musu dalili da wannan dole akwai kullun da ba haka bane haka ne in mutum ya so ya yarda shikenan karatu ne wanda sai ka natsu tukuna ka gane me ake nufi Allah ya kara mana son manzo Allah wa kada alima annahu lam yaqul Allah yana sani ya san bai fada ba amma yace ka fada tambayar su mai a anta qulta kaga tambayin kenan a anta qulta linnas kamar can da Allah yake cewa ilayhi raddu ilmus sa'a yana cewa wa rasalnahu ila mi'atu alfin aw yaziduna Allah ne ba da kansa je bala wa rasalnahu ila mi'atu alfin aw yaziduna mun aiko shi zuwa mutane dubu ɗari ne ko kuma ya ta haka to Allah bai san adadin ba kuma ƙurani ne to irin wayannan abubuwan gara'ibu in suka zo fakkin saka gane zaka ga kaman ka wuce amma kana ciki kaman ka wuce amma kana ciki saboda haka martaba ta manzala dole ne a fitar da ita a gane gayar da abin yake kawai Allah ka kara mana son manzala wakila ma nawo ma kun tafi shakkin ba ka kasance cikin kokonto ba fas'al taradduda tumanina wannan tambaya na ta tazzada tumanina ta ƙara tumanina ne wa ilman da ilimi ila ilmika akan ilimin ka wai kinika da yakininka ya rasulullah wakila in kunta tashakku idan kana kokonto fi ma sharafnaka cikin yadda muka dauka ka darajanka wa fadannaka muka fifita ka fasalhum an sifatika to ka tambaye su akan siffan ka fi kutubin a cikin littattafan da suka wuce wa nashari fadailika da darajan ka da aka nashara ko ina aka gane waye annabi kafin ka zo ka tambaya ka ji yadda muka yi wa hukiya an abi ubadat an abi ubaidata an kawo hikaya daga abu ubaidata shine ma'amaru bin musanna imamun na malaman ilimin nahu ne an haife shi shekara ɗari da goma ya rasu shekara hijira na ɗari da casa'in da biyu an haifi imamun an haifi an haifi buhari da shekara shida shi kuma ya rasu yana cewa annal murada in kun tafi shakkin fi gairika in ka afkana da kokonto cikin waninka fi ma anzalna cikin abin da muka saukar ba kun babu bayan kila fama ma'ana kaulu hatta idza sai asar rusulu har lokacin da isai asar rusulu manzanni suka ɗebe ƙauna wazannu annahum qad kuzibu suka yi zaton annahum su qad kuzibu duk an karyata su ala qiratin at-tahfif kullu almana fi dalika ma qalat aisha abinda sayyidatuna aisha tace radiyallahu anha ma zallahi sarki ya tabbata ga Allah anta zunna zalika rusul bi rabbiha wato a sami zaton a yi zaton manzanni da wannan waina ma ma'ana zalika anna rusula manzanni lamatai a su lokacin suka ɗebe ƙauna zannu anna manu wa adahu min nasara min atba'ihim akan alƙawarin da aka yi musu can annabi isa a ce annabi Yunus bin Mata a masa alƙawarin za ta maike shi sai kuma gabaki da aka ga kaman an canza kaga isa ya su dukkan annaba kaf gabaki da ba wanda yake samun natsuwa cak ya tsaya waje daya illa rasulullah dukkan annabawa dukkan annabawa kowa idan ubangiji hadarin jalala ta ta sauko ga baki ɗaya ba wanda ba wanda baya girgiza babu shi da a yi tsit duniyar gaba ɗaya da kowa da kowa kun san na faɗa baya zagaye zagaye zagaye na mutane zagaye 120 ne 120 ne 80 na mazala ne shi kadai duk sauran al'umma su ne masu 40 duk sauran al'umma to a lokacin ne kowa zai tsit ba wani motsi za a rasa ya za a yi a kama kafa isa ya surusul manzannin gabaki ɗaya kowa yana ganin babu ci a lokacin shi annabi ne amma a lokacin yana ganin anya zai ma kai kuwa shi annabin da kansa banda annabi muhammad kowa yana gani zai kai saboda duka ɗaya aka yi wa kowa manzala shi ne tunanin da aka fara zuwa wajen annabi musa isa kenan don aje wajen manzala a isa wajen manzala shi ne aka je wajen duk wanda ake ganin yana da wani makami Allah ce shi annabin ya gaya musu da kansa ba zai iya saboda ga irin tajallin da Ubangiji ya yi na fushi a lokacin ba wani wanda ake sassauta masa. Wannan shi ne kujerar manzala na sayidu, mahalin tajallin sayidu kenan. Asalin sunan Ahmadu ne, wannan shi ne farkon tajalli. Fatihu buɗewansa ne, Muhammadu shi kuma abin da aka fi saninsa kenan wanda duk al'umma sun kowane kauni ya karɓa ne daga muhammadu amma sayidu ranar tashi kiyama hadarin sayidu ranar tashi kiyama to a wannan bugun na rikicin shine gaba ɗaya kowa zai rikice ba wani wadda zai iya motsi ila sai da lujudi shi ne mandala zai ce a gafara ba shi guri yau kujeran kenan a gafara kowa zai dare kowa yana neman a kwace shi ne a kwace shi ne har annabawan shi ne ma'ana hatta izastai asar rusul suna ganin la malja wa la manja babu makoma babu makama illa rasulullah to a wannan lokacin shine manzala zai sujada Allah ya ce masa kum ya rasulullah ko kum ya muhammad tashi saltu da ka tambaya abin da kake so a baka washfa'atu shfa ka nema abin da kake so ayi maka ayi maka to a lokacin ne fa za a ce a zo a wannan lokacin ne Allah zai ba da izini a ɗauki shiraɗi a sa za a fara aiki kenan za a bude kanta a lokacin za a bude kanta a sa a ce to bismillah wannan izinin da ake nema kenan bayan kowa ya rikice wutan jahannama an kawo ta an aje ta ba akwai aljanna akwai wuta amma temporary a ranar saboda mazala ke kawo wutan jahannama temporary ba wajen zamanta bane za ta zo ta zauna in ta zo ta zauna dan a nuna ma mutane karfin annabi Muhammad tsoratar take yi wa al'umma mazala sallallahu alaihi wasallama zai tashi tunkare ta yana tunkaranta tana komawa da baya da baya da baya manzo Allah ya je mata tsawa tana tsoratar da mutanensa mala'iku dubu saba'in ko tana da linzami linzamin da ake rike da shi dubu saba'in ne kowane mala'ika dubu saba'in ne ke amma in ta fizge su sai ta ja su manzala shi kadai ya kama ta shi kadai ya kama ta ya je daure ta a gindin al'arshi ya ci kar ta sake motsi saboda katta tsorata da mutanensa dala ne ko kai ne dan mahaukatan aba wallahi izala bala'i wallahi tallahi izala bala'i komin haukanka komin haukanka ka Allah ke sannan maza Allah ya sake dawowa bayan ya yi haka amma an gama da ita an kwantar da ita kenan ko motsi ba za ta sake ba sai dai a sake ɗaga ta a mai da ita wajen da ta sake karɓi mutane a nan ne manzala sallallahu alaihi sallama yake nuna wa waye waye waye daga nan shine zai ba wa mutane lafiya masu kai zo ka yi ceto kai ma yi ceto kai ma yi ceto kai ma yi ceto kai ma yi ceto kai ma yi ceto haka mazala ne kira ba duk wani aikin da Allah shi yake yi ya baro manzala ko mutum ya yarda ko kar ya yarda annai muhammad saboda haka ah Allah shi yasa Aisha take cewa lokacin da aka yi wani rikici akan magana kwana na daki Aisha tace turjuman ta sha wata awi ilai wa mani tagaita fi ma azalta faman ibtagaita fi ma azalta fala juna alayka dakin da ka shiga Allah ne yace ya rasulullahi dakin da kwana ɗaya ne manzo Allah yake a daki in ya shiga wani dakin ya koma wani dakin ya koma wani dakin da aka yi rikici sai Allah ce kai na ma fasa ya rasulullahi in ka kwan a ɗakin hafsatu za ka koma ɗakin aishatu misali ko maimunatu ko safiya to ka koma ɗakin aishan ka ƙara kwana ko ka koma ɗakin hafsatun ka ƙara kwana na cire maka da aisha ta shu sai ta ce ra'aytul laha yasari'u fi hawaka ni na ga Allah ma kai yake bi ta ce ni na da Allah ma kai yake bi to tun da kuwa Allah ya bi shi in kana sai man zaman lafiya kai ma ka bi shi maza da ke kuma haka abin yake haka abin yake saboda shi ne kawai dan shi Allah shi Allah kai Allah ke Allah ke Allah ke wala za aksar mufassirun akan wannan da yawa masu tafsiri suka yi magana wakila ina damir damirin fi zannu aidun ala atba'il umam ya koma ne akan atba'ul umami la ala al anbiya'i ba kan annabawa bane wa rasul da manzanni wa huwa qawlu ibn abbas shine maganan dan abbas da nakhai da ibn jubair wa jama'at min al ulama wa bi hadha al ma'ana ta wannan ma'anan ƙara al-mujahidu mujahidu ya karanta kazzabu bi fatahin kazzabu bi fatahin fala tashgal balaka man shaza tafsir karka shagalar karka da karka damu karka bata kanka cikin masu shazi na tafsiri eh mimma la yaliqu bi mansibil ulama wanda bai dace da abin da ake nema akan an tuwairuhu tu'azzimuhu ne abin da ya kamata kenan kullum lamarin annabi ana son ka kambama shi ne ka girmama shi ba ka kaskantar da shi ba Ah, haka Allah ya bada izini to duk abin da ya kauce na martaba to ka dawo da shi kai ka kambama abu ya isa Allah ya taimake mu fa kaifa bil anbiya'i ya kuma annabawa Allah ya taimake mu ah zamu tashi ana insha Allah Allah ya ƙara mana son mazala Allah ya taimake dan mazala hasbil mu'aymin wa hasbil waqi hasbi kalimullah wa hasbil baqi wa ana wa ya ma yuwadaw wa la yasalafin samudu in hazartu ilani magalubu نسير يا نسير يا نسير ولا نادو إنك الكبير علينا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى العبيد كيف تعاري المريد وكيف تنزل ما غيري لننتكي من العدو هنا وضونا وآت الدين تعالى بما ساري لآدم فقد بغى من الليلادة أبو مسالة ممطر عليه مطر السوء يوم والدي وانتوني سوري وذلني خيري والنصر من سوري مريد إنا أبني الله بالسماء لا أرى نصر قريبا يأتي كل إله ولا بد ولا مكين يا مكين يا مكين بكثرة أسماءكم أجد بين الناس رجال بما شيء ولا قتيل لا علم ولا مال ولا دار ولا عون ولا قوة إلا بالله وكيل يا وكيل يا وكيل قل للذين لم من أجل فإنما رب الناس يا رجل الوائلة مؤثر وهو الذي جارب ونسر دليل سيئة المجاري وآلي وسائل الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد ربنا صل على سيدنا وآله يا صراط المستقيم وعلى آله وصحبه الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين